أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله yan wa musulmi masu girma masu albarka barkanmu da sake saduwa a wannan safiya ta ranar talata yau muna sha bakwai ga watan al-muharram wata na ɗaya a cikin jerin watannin musulunci hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan bakwai shekara ta 2024 miladiyya isa ta maryam alaihi wassalam muna ƙara ma Allah subhanahu ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa ya yi sare mana ci gaba da wannan majalisi namu mai albarka da ake gabatar da wannan daura a wannan masallaci mai albarka masjidus sahaba da ke unguwar Zaria a garin Maradi jamhuriyar Nijar wanda yake gabatar da wannan daura shine babban malami a Sheikh Abdul Malik Khamis الواجب wanda littafin da ake gabatar da daura shi ne muzakkiratun muhtasaratun fil lughati was sarf wanda insha Allah tabaraka wa ta'ala yau ita ce rana ta hudu نعم wanda kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala a jerin darussa kenan zai kasance wannan shine darasi na takwas insha Allah tabaraka wa ta'ala haka ne ko أوكي، إن شاء الله wannan zai kasance shi ne darasi na takwas insha Allah kuma yawan muke so da taimakon Allah subhanahu ta'ala sai an kai gaci Eh, yau ake so in Allah ya yarda sai an karkare baki daya Eh, yau ake so a ƙari insha Allah tabaraka wata'ala ta haka muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora mala Allah ya kara masa lafiya da imani da tsawon kwana da kyakkyawan ƙarshe Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna ta fido su ma'ala ta zama ta ita ce makomar mu baki daya kana insha Allah tabaraka wa ta'ala zan mai ka mun magana da malam sai fatan Allah ya datar da mu Allah kuma ya kara ba mu ikon sauraro kyakkyawa da kuma fahimta kyakkyawa Allah ya kara azurta mu da ikhlasi da kuma sabati har mu gama da shi insha Allah آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما يبدأ معلم سليمان يقباتر cewa wannan shi ne darasinmu na na takwas kenan kuma yau ga dukkan alamu game da daura ana sun ta zaman turana ta ƙarshe in allah ya kaddara a jiya mun tsaya ƙarshen safha ta talatin da biyar kuma muka ce za mu wuri takaitaccen bayani daga nan sai mu dora muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya in muka diba a safha ta 35 a cikin wannan littafi inda yace wa qad jaa ismul fa'il min ghairi thulathiyyi ala muf'al an samu ismul fa'il ya zo daga fi'ili wanda ba sulasi ba ala wazni muf'al ko ba haka ba bi fathil ayn zinat ismul maf'ul fi alfaz ma'duda wa hiya ahsana ar-rajul fa huwa muhsan ko ba haka ba to wannan ba duka larabawa suke amfani da wannan larabcin ba shi yasa in muka diba a cikin qurra'ul ashra za ku ga wasu na karantawa muhsanatin ghayra musafihatin imam al-kisa'i shi na karantawa muhsinatin wuri guda ne duk qurra sun kai ittifaqi akan muhsana ya zama to muf'al shine wajen wal muhsanatu min an-nisa'i shi wannan dukkan qurra'ul ashra ka suke karantawa banda riwaya shadda ita ma nan ta karanta wal muhsinat sai zama to lugha ce ta larabawa akwai masu cewa muhsin akwai masu cewa muhsan wannan na kawo shi ne saboda mutum ya hattara ka cikin alkur'ani ya zo ya iske shi kuma a ce ga yadda laraba suke cewa abu na biyu shine wajen hadisin nan irhamu mulfajikum ba ce mulfajinakum ba asalin shi mulfajinakum ne hudifatin nuna lil'idafa wannan hadisi a iya bincike ba a magano hadisin ba balantana ma a ce hadisi ne ingantacce ma'ana dai ku ji tausayin talakawa to da ku cikin musulunci ai da ayoyi da hadisiyar da suke nuna a ji tausayin talakawa a taimaka musu suna da yawa amma shi dai wannan din ga dukkan alamu yana da alama ko ya zamanto hadisi ne da'ifi jiddan kuma maudu'i don ba iya binciken da na yi ne ban ga wannan hadisin ba ba sani ko afinci ba wallahu ta'ala ala ta haka ba aka kawo da shi amma ga hadisai nan irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama kaga man fil ard ba ma sai talaka ba hada dabba ta shiga ciki ko ba ka dan bane wallahu ta'ala a'lam za mu tashi akan al-mabhath at-tasi' a safha ta 36 wato babi kenan ko wurin bincike kenan na tara sighatul mubalagha a larabci akwai abin da ake cewa sighatul mubalagha siga ta kai matuƙa na nuna abu ya tumbata ya ce hiya abniyatu ta'rifuha yadda ake ta'rifinta hiya abniyatun tufidu at-tansis tufidu at-tansis ala at-takfir wasu abniya ne gine-gine na kalimomi ba waɗannan gine-gine da muke yi ba tufidu at-tansis wadda take nunawa ƙarara ala takfir kan abu yana da yawa fi hadathi fi hadathi fi hadath fismil fa'il a cikin aikin da fa'ili ya aikata mai aikata aiki ya aikata kamman tana nuna cewa adadin shi yana da yawa shine kam wa kaifan da ta yadda ya aikata shi kam adadi shine kam kamman ba kan ba wacce wanda ka sani mai kam ta tambaya ka alkammu shi ne ana nufin wato adadi alkaifu kuma ta yadda abin ya kasance shi yasa ake cewa alkammiyatu wal kaifiyya mun lura da kyau shi yasa littafi in bai da wasali akwai hatsarin karanta shi to wanda bai san larabci da kyau ba kuma ya dauki littafin da bai da wasali ya je ya karanta ya fassara sai ya banna 100 bai san yayi ba da sunan shi malami ne Allah ya kyauta malam yace alfarqu bainaha wa bain ismil fa'il bambanci tsakanin ismul fa'il da kuma sigha mubalagha kenan shine bainaha damirin yana kuma zuwa ga sigha mubalagha annaha tufidu dalala ko tufidu dilala ko tufidu dulalata ala al-kathra ita tana nuna abu yana da yawa بخلاف اسم الفاعل سباني اسم الفاعل فإنه يحتمل الدلالة كو دلالة كو دلالة على القلة والكثرة شي اسم الفاعل in an ce an aikata yana yiwa an aikata kaɗan yana kuwa kuma an yi mai yawa kina shi ismul fa'il yana nuna an yi amma bai nuna mai yawa ne ko kaɗan yana yiwa ya zamanto mai yawa ne yana yiwa ya zamanto kaɗan amma ita shi ga mubalaga da an kawo ta to tana nuna an yi mai yawa ضابط صيغ المبالغه doka ko ka'ida wanda take nuna ma yadda ake yin صيغة مبالغة يشترط في الفعل الذي تبنى منه صيغ المبالغة ثلاثة شروط أنا شرطنت أبو وغداؤك شسنا يا مكو wallahi da za a ɗauki wannan a adashi cikin karatuttuka da dama da muhunta dobit ƙa'idodin da ya kamata mutum ya bi a ce ya yi tafsirin alkur'ani sharuɗin da ya kamata ka cika shi kenan sai a nemo malamai sharuɗin da ya kamata a ce ka bi kafin ka yi kaza sharuɗin kaza sharuɗin kaza sharuɗin kaza shi kenan dan nan za a ƙari da kwamacala to in ba haka ba sai a samu matsala afirka da kasashen larabawa komi an bar shi babu ka'ida galibi sai zama to kenan kowa ma sai ya shigo mun gane ko yana yiwa a kai ka gidan likita kazan dokta kana mutane magani ba kai karatu ba ai akwai dokoki da ka'idodi da ake bi kafin kazan dokta Allah ya kyauta an ya kuna sulafiyan fi'ilin ya zamanto mai harfi uku ne kaji sharadi na farko an ya kuna muta'addiyan ya zamanto kuma yana ta'addi zuwa ga maf'uli akwai wanda aiki yake fada gare shi domin in babu wanda aikin zai fadawa gare shi kidan ba za a gane yayi yawa ba ko yayi kadan an yakuna al-fi'l qabilan lit-takfir kuma fi'il nan ya zamanto qabil yana karbar yawaita duka waɗanda maganganu ma yana kawo su ne a takaice sai ka kuma cikin littafan da suka fayyace bayani sulafiyan ya zama to harafi uku ko ba gaba kamar kataba muta'addiyan shi ma kataba yana ɗaukar wannan katabal kitaba an ya kuna ƙabilan littaksir ya zama to yana ɗaukar taksir yana fata an fahimci yana ɗauka to waɗannan ƙa'idodin da ya kawo ba dole ba ne dukkan su su samu shiga ina fata ana fahimta ta musamman inda ya ce an yakuna muta'addiyan kin kasancewa shi muta'addi ba dole bane domin muna cewa fulanun ahsan min fulan alhali kuma hasuna fi'ili ne lazimi ba muta'addi ba wasu abin da sai kawo shi ba wallahu ta'ala a'lam kuma qabilan litakfir yana karbar wani yafi wani shine qabilan litakfir yana da yawa siga ta mubalaga ce ya kawo a nan afuwan ba sigatu tafdil ba balantana mu kawo ahsan an gane ko to don haka dai ka taba shi duk yana ɗaukar waɗannan ana iya a yi rubutu mai yawa ko ba karan bane kuma fi'ili ne sulafi kuma muta'addi wanda magana haka take ba cikin sigatu tafdil bane mun gane ko kidan magana malam daidai take
na sharadi na nawa na biyu na uku daidai take saboda ba muna cikin ismu tafdil bane muta'addiyan a shi ma daidai yake an yaku da muta'addiyan daidai yake an gane ko ya zama to muta'addi ne kamar yadda ya kawo amma dai gaskiya yana bukatar bincike yana bukatar bincike saboda za mu ga wasu fa'ilan da ya kawo ba muta'addiya ba ne mu dai je har mu gani siyagul mubalaga siyagul mubalaga kafira sigogi da suke nuna mubalaga a larabci suna da yawa sai da ya kawo ɗaiɗaiɗai siga guda 21 zuwa 22 a ga matsayinmu na ɗalibai sai ka iske siyagul mubalaga kai yalla ma ko guda baka sani ba ko ka san biyu ko uku ko hudu shi yasa muna kira zuwa ga ɗaliban ilmi inda a tattauna akan matsala ta ilmi a tsaya a gane ina ne za almuhimmu ya ce wa min hama ya ci abinda zai zo fa'al min amfilatihi ghaffar mai yawan gafara za ka ji an ce mai yawan gafara kaga ba a ce ghaffara kafiran ba amma da yake malamanmu an san siga ce ta mubara sai a ce mai yawan gafara faƙultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sai a ce mai yawan gafara kai ba gane ina na mai yawan ta shigo daga siga ce ta mubalagha tawwab innahu huwa at-tawwabur rahim allam ko ba karan bane qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi allamul ghuyub awwab ko ba karan bane ha innahu awwab nahar shi awwab mai yawan koma zuwa ga Allah ghaffar mai yawan gafara Allah kinan tawwab mai yawan karɓar tuba Allah mai ilimi mai yawa wanda babu wanda kai ilimi da Allah awwab mai yawan dawowa zuwa ga Allah shi sa aka sifanta bawa da shi ko ba ka ba wadhkur abdana dawud zal aidi innahu awwab nahar mai yawan yankewa daga naharani fasalli li rabbika wanhar حباط من يوان سبكة قلنا اهبطوا منها جميعا قتال من يوان كشيوة دق قتلني شراب من يوان شاه دم قاري حباط من يوان سبكة قلنا اهبطوا منها جميعا فعول شيكما فعول إتما صيغة مبالغة من أف- من أمثلته غفور من يوان غافرة شكور من يوان قوديا sabur mai yawan haƙuri jazuwa mai yawan raki innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu manu'a wa idza massahu alsharru jazu'a safuh mai yawan kauda kai ayi mishi sai yi kamar bai gani ba fa'fu anhum wasfah dajuj mai yawan rigima da daga murya dajja an gane ko abdajij shine wato taratsi da hayaniya qazur daga alqazara ne mai yawan daula lajuj mai yawan rigima ballaju fi utubin wa nufur haluwa mai kwadai mai son tarawa ya'us mai yanke kauna daga ya isa ne ko ba haka ba ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور إن جاء الله sai siga ta uku mif'al min ha mai yawan yankewa an gane ko daga na haram mihza mai tsaye mai yawan magana mai surutu miqdam mai yawan kutsawa wanda bai jin tsoro ya shiga gaba daga ƙaduma ne mai shiga gaba ya ƙadumu ƙaunuhu yau malkiyama mibka mai yawan sabko mekha mai yawan jinkiri a khara ko ba ka ba mibka allati talidu zukur mace da ke yawan haihuwar ‘ya'ya maza sai an kaci mata mibka mekhwar shi ne mai nunta wanda ke kai matuƙa daga gharani shine ya faƙi ko ya ƙafi qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in to mighwar wanda in ya shiga cikin abu sai ya kai makora shi yasa ake cewa qa'idun mighwar shugaba ne wanda ya ƙware wajen shugabanci baya wasa mitlaf mai yawan halakar da abubuwa daga talifani minfaq mai yawan ce da duke shi daga anfaqani an gane ko shi yasa cewa ba a samun siga mubalaga sai daga muta'addi almuhimmu dai kuna muna muna gane dai yadda sigar take dukkan in ya kawo wazan duk abinda zai zo akan wannan wazanin yake zuwa abu na hudu mif'alun ko ba haka ba mizabbun asalin shi mizbabun saboda dal ba'un harfi ne mushaddati an ka dauko wasalinta aka dora ma wancan an ka sanya mutamathilai dan kaga an ce mizabbun kace mi'allun a'a mizbabun ne asalin shi mizabbun shine mai yawan karewa zabba an shay'i ay dafa'a anhu mai yawan karewa to ana son ka zama mai yawan kare gaskiya ba mai yawan kare ƙarya ba ko kaɗan ba a son ka kare ƙarya sabanin mu yanzu in ka ga mutum na ƙoƙarin karewa galibi sai gaske ƙarya ce yake karewa Allah kai mana tsari misajjun an gane ko sajja asalin shi shine abin da ke yawan tsalala wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja in ji malaman zuri mai yawan tsalala to mai sajj mai yawan zuba shi yasa ya zo cikin hadisi na sayyidina abubakar radiyallahu anhu wa sahabati ajma'in ta hadisi na abdullahi bin mas'ud da hadisi na abdullahi bin umar yana cikin sunan tirmizi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الحج أفضل الحج أنت بمن زال الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال العج والثج كبا كبا العج شيني رفع الصوت كدغ مريا بال- بالتلبية يدغ مريا هنا لبيك اللهم لبيك والثج أسلمكم العج أبن دي يتشكى يعني أنت هذا هذه الأمور تعج بالمشاكل معناها تنا تترين مسؤولي ما سيوا الثج كما شيني إسالة الدماء أزبد جني لوكتين دا ذا أيانكا سيتشو دنا سوني أفضل الحج ba kuskure bane ai ba kawo zancen arafa ba ana nuna maka wannan suna daga cikin manyan manyan abubuwa cikin aikin haji don wani da ita to kai kaji a cikin hadisi an ce waɗanda sun fi kuma kuma arafa an ce ta fi a anan yana nufin ko cikin abubuwan da suke zahiri don afdaliya ba mutlaka ba ce a nan mun gane ko to da haka misajjun dai shine mai yawan zuba sajjaja misahun mai yawan zuba shine yawan zuba ko mai yoyo sahha shine ya zubar da abu an gane ko ko kuma ya zamanto wanda ya kai matuƙa a wajen wani abu ƙwararre kenan na farko shi yasa imru'ul qais cikin mu'allaka ta shi ya yabi dokinsa yace misahin idza masabihatu ala alwana asarna ghubaran bil kadidil murakkali misahin yace dokin shi mai yoyon gudu na inji malaman zauri har yoyo shi kai da gudu idza masabihatu ala alwana a lokacin da as-sabihat dawakai masu gudu kamar suna iyo shine sabihat fas-sabihati sabha malamai suka ce mala'iku masu zuwa suna kawo wahayi kamar suna iyo firan da suke yasbahu fil ma yana iyo ne a cikin ruwa to dokin sa yana yoyon gudu idza masabihatu alal wana lokacin da dawakai masu tsananin gudu alal wana suka gaji suka fara ja da baya suka yi rauni to shi lokacin da mulki zuba gudu ya ce asar na gubara lokacin da suka tayar da kura bilkadidi da fako an gane ko almurakali wato duddulallen wato fako kenan mai karfi mun gane ko misdahun an gane ko misdahun daga sadaha yasdahu sadhan wa sudhan an gane ko idan ya daga muryar shi rafa'a sautahu an gane ko asalin sadaha kukan tsuntsu ne ya an ce sadaha ta'ir ma'ana ya yi daga muryarsa amma tana yiwuwa a ce mace ta daga muryarta ko a ce zabaya ko wasan zabaya tana daga muryarta ta yi wani abubuwa nasu irin su ayyere ne na yi da sauransu ko fuda tana guda ita nake nema mijharun mai yawan bayyanawa shine mijhar daga jaharan misfarun mai yawan yayewa safara ko misfarun ya zamanto mai yawan balagu misqa'un ko ba haka ba misqa shi ma mai daga murya shi ne kwarai an gane ko ana cewa saqa addiku sawwata kenan saha wa sawwata ya daga muryarsa shine misqa mun gane wannan ko dukansu abinda yake karantar da su shine mif'alun sai mu zuwa ga mif'ilun ita ma siga ce ta mubalaga mi'tif mai yawan sa turare daga al'itrun ko ba haka ba mighlim mutum mai karfin shawa an gadi biyu shi yasa larabar suke cewa huliba shahawatan mutumin da yake da karfin shawa zaka ga wani shawa shi ko da yaushe siyasa sai ya hada da azumi to shine mirlin an gane ko akwai miskin ko to wannan ai ba sai mun fassara ba miskini talaka ne amma na ana nufin mai yawan kankan da kai ko ko mai yawan natsuwa dawa daga nan aka samu shi daga sakana na to me yasa aka sanya mata talaka suna miskini mai yawan kankan da kai ko ko mai yawan
zo mai yawan eh, abin nan eh, natsuwa zuwa
saboda talauci ya sashe wannan da yawan talaka da kaga suna da ladabi da biyayya in Allah ba su arziki wallahi ba su da ladabi sai sai sun gana wa mutane azaba Allah ya bala shi yasa wasu- wani Allah ya san ya bashi dukiya jahannama da shi sai Allah bai bashi dukiya ba su karuna an ba su kudi amma sun halakar da su shi yasa wani bi in kaga Allah ya barka talaka to ya sa abin da ya sa ko kuma yasa kaga talaka shi na natsuwa bai ma masu kudi shiga sabri saboda bukata ta yake tsoron a zubar da ita sakada kenan al'amura sun kwanta ko sakada ya yi kankan da kai ko sakada ya kaskanta amma ba a ɗaukar sakada ya kaskanta domin talauci ba kaskanci ba ne inda kana neman halaliyarka ko da baka da kuɗi kai mai daraja ne in ka fi kowa kuɗi duniya in kuɗinka na haramun ne baka da wata ƙiba mun gane wannan ko miskir ba miskir ba nan miskir mai yawan maye daga asukuru ne sai fa'ilun shi kuma alimun masani daga ilmun ne ko alima basirun mai gani ko kuma mai basira domin shi basara yana iya ɗaukar gani na ido yana iya ɗaukar gani na zuci mai basira kenan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani nan ba ana nufin basira ba ana kallo da ido wani akwai kaifin basira basira nan ba gani ba yake nufi mun gane wannan shi yasa wani in kaji an ce wallahu basirun bima ya'maluna Allah ya san abin da suke aikata sai ce kaji balla Allah yana gani dai a anan basira ta ilmi ake nufi Allah masani ne yana gani kuma masani ne dan mi da kuskurantar da mutane baka tsaya ka fahimci karatu ba qadir mai tsananin karfi ko baka dan bane khabir masani daga al-khabar ne. khabara al-arda ya noma kasa ya juya ta to wanda ya ɗauki ƙasa ya juya duk abin da ke ƙarƙashin ta cikin ramin nan koko abin da ya ƙoru ai in kai na noma za ka gan shi to shi yasa mai ilimi an ka ce khabir ya san abin da a ƙarƙashi Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir duk da yake yanzu khabir suna nufin wanda ya yi ilimi ya yi bincike a wani bangare na ilimi har ya kai makura suna kiran shi expert da faransanci da yake sun gane cewa in suna cewa al-mustashriqun malamai sun caccake wannan kalima shine mutumin da ya karanci kasashen musulmai dan yayi ma turawa aiki mustashriq ake kiran shi daga cikin turawa galibin su musulmi musulunci insafi da musulmai to da suka ga malamai sun gane wannan kalima an caccake su mustashriq daga sharqu ne gabas istashraqa ya nemi sanin gabas an gane ko to yanzu kuma sai suka dauke shi khabir kawai khabir sharqul awsat masani game da sharqul awsat to nan ma khabiru sai mun bi shi mun ce in dai khabirun ne ga kasashen musulmai a bincika in kafiri ne ba mu yarda da shi ba hafiz mai yawan kiyayewa daga hafizani rafi'un mai daukaka daga rafa'ani shahidun daga shahidani mai yawan halarta koko mai ba da shaida an gane ko domin shahada wani lokacin tana nufin ka zo a wuri wani lokacin shahada tana nufin ka ba da shaida ina iya in ba da shaida ko da ba na ga wuri ko ta waya sai a kira ni in ba da shaida shahida kuma ina iya in halarta a wuri amma kuma ban ba da shaida don mu gane da kyau kadiba cikin fathul bari da ibnu hajar al-asqalani kaga ma'anar shahada a musulunci tana iya kan ma'ana fiye da goma dan kakka ji an faɗi abin da baka sani baka ce kuskure ne Allah ya kyauta siga ta- ta gaba sai fu'al shine fuqal mai nauyi abin da yana da nauyi mai yawa bai daukowa ko soƙal mutumin da yake da jiki tafiya tana ba shi wahala saƙilun ba hisan mai tsananin kyau a husan kenan mai tsananin kyau afon tun da fa'al mun kace subah mai yawan tafiya da safe suram mai yawan yankewa sarama mai yawan yankewa an gane ko Allah يدخل النهر اليوم عليكم مسكين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ينكوا طوال ما يسألن نسوه ظراف متم ما يكركي ما يدبيع ما يكوكو ما يكاون جكي ظريف كنن ملاح ما يدادي دقا ملحنا ميا يعني كذا أصابت جشري تدادي تأتي ملاح أكو يدادي يدك سأنسى جشري تكي ميح إيه yasa in ka zo mali sai ka ji malamai sun ce maganganu masu daɗi sai fa'al fa'al amman mai yawan ba da aminci jummal mai tsananin kyau jamilun ne hussan mai tsananin kyau zummal sun kace ai juba- juban jaban raggo raggo shi ake ce ma zummal ƙurra'un nan ba jam'i na alƙurra'u ba na ana nufin mai tsananin karatu wudda mai tsananin haske daga alwadi'u ne shi yasa alwallah ka kira ta alwudu tana haskaka maka jikinka a duniya kuma da lahira shi yasa ce yi ba'asu ummati ƙurran muhajjalin min asarin wudu hadisi cikin sahihi muslim sai fi'il kenan mai hattara ƙurra wani kuce na nufin mutum mai tsananin karatu ƙurra wani kuce na nufin makaranta don mu gani fi'il siddiq mai yawan gaskiyatawa sayid na abubakar ne siddiq shirib mai yawan sha daga shariba ne sikir mai yawan maye sakira dillil mai yawan bata daga dollana fisik mai yawan fasikanci daga fasakala ishik mai yawan kauna da bege tilik mai yawan sakin mata kaga akwai matsala daga tsallaka da tilik to in mun kasan mutum tilik da kaga ba shi aure akwai hatsi amma mutum ko kullum yake sakin mace da safe ya saki wata ya saki wata da rana da marice ya saki wata da dare ya saki wata sai an ba shi aure inda yana ba da kuɗi to ba haka saboda dama su musu ba shi ba auren don ai zaman aure akwai abin da ake son a samu to kuma duniya ta lalace saboda waɗansu iyaye abinda suka ɗauki 'ya'yansu kayan kasuwanci wannan kaskanci ne yasa wani in ya san mutum na yawan yana aura saki wallahi ko shi a shugaban duniya bai ba shi ya gidansu aure wannan shi ne mutunci ɗan mutum na da kuɗi ba shi ke nuna da komai ba amma wasu yau suka je kan ma ke yadda ki aihu ki sabci abin da za ki sabta dama kenan kowa neman wani na yake ya musu tashi bukata biya mana kan yawwa ƙarshe kuma ha? nan mufradi ne muka ce siga ce ta mubalaga domin inda jam'i ne ba siga ba ce an gane ko ba ta zamtowa mubalaga amma ko za za ta fi da mutane biyu ne to ai dama ai akwai siyar mushtaraka mun faɗi wannan mun faɗi wannan ai ko je mun kai ga irinsu wanda za ka iske mufradi da jam'i suna iya tarayya a cikin abu guda mun gane wannan ko yawwa dama ai rashin karatu shi yake kawo matsala saboda in baka san abu yana ɗauka abu biyu ko uku ba kai guda ka sani dole na an ka faɗa ka ce an yi kuskure ƙarancin karatu yake kawo yawan kuskurantar da mutane
magani suke amana yawan karatu ke a'a kamar ai ba mu san ɗabi'a ilmi ba ne ai a duniya manya-manyan malamai kafin ka ji su malami idan ya ji ma wani malami babba ya faɗo ta magana baya kuskurantar da shi sai ya kokari ya tuntube shi ko ta waya ko ya rubuta mishi wasiƙa ya ji amsar da zai bashi ko zai gamsu malami na duniya zai rubuta littafi sai ya sa a rarraba ma malamai a duniya su diba mai in bai yi kuskure ba waye ga maka malamai ba su kuskure malamai na duniya da suka rubuta littafi sai su tura ma malama ne ya duba ba su amince maka su ba tala alaihi fulani fulani eh, sai ga littafi a ce maka malami goma ashirin talatin ba ba malamai na yanki ɗaya ba malamai na yankuna daban wanda ban za a rarraba ma sai ga hannun malami ashirin ko talatin a littafi ɗaya ce maka an kai ba malami ba ne shi na haka Eh, wannan yana nuna har yanzu akwai buƙatar mu dawo kuma ma ko ka gano kuskuren mutum don ka tallata shi shin kamata na yi ka nuna mai kuskuren shi ya gyara ko ko tallata shi za ka yi don a gane ka yi karatu don allah ka yi ba inda za ka yi mun gane wannan duk malaman da kaga Allah ya daukaka ba wai dan suna kuskurantar da malamai bane Allah ya daukaka su sun yi ma Allah aiki ne sun karantar da al'umma kuskure in ya zo cikin karatu za a faɗa za mu tattauna ne kuma akan dalilai in baka hujjoji ka bani hujjoji ba wai taba ka zanyi ba da kaji malami na cewa dogon banza da ni wannan jahilci ne. domin Allah ne kake suka baka gane ba ba shi yakan shi dogo ba sakarci kawai malam ko ba haka ba yau in kace mutum baki ne waye bakin Allah yi shi wa kake suka Allah shin haka Allah ya shirye da mu ko ba haka ba to fa'ilun kuma ba don mutumin da akwai mutumin da wani lokaci yana da rashin lafiya shi sa yake yawan sakin mata sai wani jinnu gari shi yana tare da aljannu wani kuma tana yawa ya samu tabuwa ba a ba a gane ba kan mu yi hukunci iri daya ko ba haka ba to wani kuma abin da sake sakin mata bai auro wanda za ta zama tare da shi kullum wanda ta yi karhi da shi kaso ka ku gago ko kuwa ba ta kyau wata mace in ka ce za ka aje ta to dole ka san sai ka shirya ba shiri kuma dan kaɗan ba an gane ko akwai lokacin da ganganci muke yi makamu duk lokacin da za ka auro mace da wata manufa ta duniya tsagoranta ba a kai labari to ko mallami kuma ga wata mace mai kyau sai an samu matsala a yi a yi a ce mallan hoyarin yannan tare da mc wata ke sai ce ai jihadi ne zamu jihad eh kagon ga jihadi mallan duk babu inda za a jihadi duniya sai wurin ga saboda Allah in yi masa kwatanci saboda Allah ne tambaye ka a gani akwai talabiya to malami kuma wani lokaci galibi shi dan ya fi sa shi in yayi wajen karatu ya ga ya kasa hana mishi karatu yayi wajen kuɗi ya ga wani ba ruwa ne da kuɗi ko kuma ya samu dan abin hannun shi gurgudu to sai ya tura shi wajen mata duk wata MC ta mace mai jinka ta zai ga sai a ce ma shi yake son ta kuma wallan sha'ar meta ita karatu bai dame ta ba ka ji ta can tana yawon ta na duniya ce matan walan walita hatta da 'ya'yan ta haifa mai sai ka gane wallahi an ce ma da 'ya'yan shi na matan shi waɗancan waɗancan wallahi sai ka gane akwai bambanci saboda su ɗiyan wagga ɗiyan yan billahi ladina wallahi komi ba a yi musu abinda suka gada masu kai Allah ya kyauta Allah kuma shi wani tsarki an gane ko in ka karanta tarihin malamai akwai waɗanda sun aure fitanannun mata waɗanda suka zo suka yi mai ilimi illa yawan jarraba malamai da ana jarraba malamai in ji malam to Allah ya kyauta Allah ya muna tsari ba wayonka bane duk wani rame da kaga wani ya hada sai ka nemi Allah ya maka kariya an gane ko sai ka nemi Allah ya maka kariya daga wannan talallabiya
subhanallah na ba a sani ha
na'am sai kuma fa'ilun siga ta gaba ko fa'ilun shine mai yawan sauna shine fa'il daga hazira ne mai tsoro yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbih mai yawan tsoro akwai mutumin da komi shakka yake yi a akwai abubuwan da kullum ana son ka zamanto kana kana dakon su in an ci maka akwai sharri zai fito ta nan to ka zamanto hazir amma ba komi ne zai zamanto kai baka yadda da kowa ba kuma kana son a yadda da kai kun san duniya tana da wani abu mutumin da duk ya fi yayi wato fi in ji kana suke cewa ya fi ya cika in ji sakkwatawa ya cika walakantar da mutane to ya fi kowa son a girmama shi wanda ya fi kowa son shi amfana da mutane shi ya fi kowa kyamun mutane su amfana da shi wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ya hiko shi yasa babu mai tsoron a cuce shi irin dan fuwan nayi sai ka ya ce kalle ni ni kaina a gani shi yasa ma malam bahaushe yana da karin magana wanzan baka so ga jikin ka ko domin ya san abin bai da daɗi mutumin da fi kowa wulakantar da mutane sai ga yana so a girmama shi shi ko shine zai haɗu da wulakanci domin shi na mutum guda guda zai yi amma shi ko za a tattara mai na za a yi mai na rana guda marwaci yanzu kuwa san abu marowaci ya fi kowa son a bashi sawa man gashi muna son ai Allah bai mu da bukatocin mu amma babu ruwanmu da al'amarin Allah duk inda an ka ce ma al'amarin Allah na sai ka zo ka lissafa mutane amma duk an ka ce ma inda tambada ta hadu da shashanci zai ga mutane sun cika kuma shi kina ana jiran wai Allah ya taimake mu shi Allah tsoron ku shi kai ko yaron gidan gidan wani na ko da mako in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallahi da an bi addinin Allah aka yadda Allah ya ce nasara za ta zo ba America ba ko shedan ya fito an ka gaba da wani za a kare da shi sai kaga yakin badar da an kai Allah ya ce wa in zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma min an-nas wa inni jarib lakum falamma tara'at al-fi'atan nakasa ala aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab duk abin da ke sa nasara na jinkiri ba a rika addinin da gaskiya ba kowa mai hishe shi yake yi in an zo aikin addinin Allah sai an yi kumya Allah ya kyauta Allah ya shirye da mu hazirun mai yawan sauna khasimun daga fa'ilin muke khasimun mai yawan jayayya ko haka ba arikun an gane ko mai yawan wato ludda ana luddawa haka ko mulmula in ji karawa suke cewa ya dan mulmula waddalku kenan ba ana cewa waddalku ba dalku ko cudan yawa ko to shafi lihi da araka araka ana nufin dalaka to arikun mai yawan wato luddawa kenan mazikun an gane ko mai yawan kecewa daga mazaka ne akwai mazaka akwai mazaka ka gane ko sannan kuma halladullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin shad- jadid an gane ko mazaka yamziqu ake cewa siga ta gaba sai fu'alun bula'un mai yawan hadewa daga bala'a ne an ƙara abin nan kuma Allah ce waƙila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i bala'a ya haɗi juthamun mai yawan durkushi fa asbahu fi darihim jathimin suka'un mai yawan shige-shige mai yawan shige-shige da kai da kawo yawon gararan ba ya ta sakka'una fi turuqat in ji larabawa gudarun mai yawan yaudara daga alghadun loka'un in ji malaman zauri lalatacce kenan mai yaudari lalataccen ga ba ga inda lalataccen ga yi ba hula'un mai yawan haɗama da babakere innal insana khuliqa halu'a nukahun mai yawan aure to inda dai ana riƙewa sai ka ji an ce an aure an ɗaura aure dubu ɗari a wannan shekara amma ko da shekara ga dawowa Allah ɗin sun kuno su kai saura rujalun mai yawan tafiyar ƙasa rujalun daga arrijulun don ba a iya cewa namiji mai yawan mai yawan mazabi zai wannan bai da ba'ada rajim yau da sai zamanto rajim mai tafiyar ƙasa wanda jamu shekaran jiya ne muka yi bayani kan shi aiko wa azin fil nasu bil hajji atuka rijalan za su zo ma rijalan a ƙasa jam'i ne na arrajim kakkate ka ce za su zo maka mazaji wani ce za su zo ma ƙatta kinan babu hajjin maza babu hajjin mata Allah bai ce mata su yi aikin hajji ba mala a koma makaranta quta'un yaqta'u rahimahu mai yawan yanki zumunta ai ko yanki zumunta bai bai bai dace ba ko balanta na yawan yanki zumunta to duk da yake ya kashi quta'un mai yawan yanki waya ba dole sai zumunta ba duk mai yawan yanki wani abu ana kiran shi quta'un amma nan ya fassara shi da ɗaya daga cikin ma'anonin sa mun gane ko siga ta gaba bayan fa'alun sai fu'ala ko wazani kenan ukala mai yawanci nan ma matsala ce mufradi ne kuma shi e mufradi ne mai mai yawanci ba akalatun ba shi akala ne kake nema jam'i wancan shi wancan jam'i ne akalatun yake ba ukalatun ba yake mm fa'ala siga ce ta jam'i wa yursilu alaikum hafaza kataba jam'i ne na alkatib ba wannan ba ukala mutum mai yawanci jusama mutum mai yawan durkusa ko kwantawa khuda'a mutum mai yawan yaudara lu'ana mutum mai yawan la'anta abinda yanzu yayi yawa ga iyaye suna ma ƴaƴan suna la'anta ƴaƴansu da masu da'awa kuma su ma wajunan suka ji mutum na ta la'antar dan uwansa da'iya kuma karshen ta ba wani dalili duniya ce Allah kai mu da tsari lumaza mai yawan aibanta mutane an gane ko nukaha mai yawan aure ko mace ko namiji na san dai huza'a mai yawan izgiri daga istahza'an humaza mai yawan kuma shi ma aibanta mutane in ka diba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun can cikin sura ta wailul li kulli humazatin lumaza fassaroli da dama akwai gare ta humaza din nan da lumaza domin allamzu suna cewa da kyaface an gane ko eh ko da zumɗe ko gumɗe zumɗe da baki haka duk malamai suna fassara amma dai suna da ma'anoni ba guda ba ka taika diba cikin abdurrul basul fi ulumil kitabil maknun kaga fassarori masu yawa yalla sai kanka ya ciwo dan an faɗi abinda baka sani ba kace ba karatu bane an gane ko mu je gaba ko sai fa'alun an gane ko fa'alun shi ma yana da cikin siyar na almubalaga jubba'un an gane ko daga jaba'a fi'ili ne na jaba'a sai a ce wato jubu'an jaba'an wa jubu'an to yana da ma'anoni daban-daban ana cewa jaba'a saifu ko albasaru na ba idan abu ya karkace amma ya an ce na ba saifu malaman zoci na cewa takobi ya dakushe jaba'a ani shay'i in an ce jaba'a ani shay'i ya ji tsoro shi yasa nan ake fasfasara shi da jubba'un mai yawan tsoro in mutum ne kalimar tana da ma'anoni masu yawa Mm. sannan kuma ana cewa jaba'atil hayyatu istaghfat ta boyi wa tawarat ta boyi wa jaba'a shay'a nan muta'addi kenan jaba'a shay'a karihahu ya kyamaci ya kyamaci abin nan jaba'a shay'a karihahu ya kyamaci abu wajaba ash-shay'a amalahu ya karkata shi wajaba ash-shay'a warahu warahu ya kewaya shi ya boye shi wajaba az-zar'a ba'ahu qabla buduwi salahihi kina ya an ce jaba az-zar'a ya sai da abin noma kafin lokaci yayi tana yiwa saboda matsala mm to Allah kai mu da tsari to almuhimmu dai nan dai jubba'un galibi abin da ta fito a fili shine matsoraci huwalun mai yawan karkatawa mai yawan jujjuyawa ko ba haka nan bane to ana son mutum ya zama to mai yawan jujjuyawa kuma ba a son mutum ya zama to mai yawan jujjuyawa a ga lamari ya ba shi ko inda abin zai zama to bai da ma'ana ana son ka zama to mutum mai yawan jujjuyawa a cikin al'amura na alkhairi duk inda za a jirkita a ganka tadribu fi kullin bisami in an zo wajen karatun alkur'ani a same ka in an zo wajen taimakon ɗalibai in kana da a same ka wajen kiran sallah tana yiwa a same ka wajen kaza a same ka to huwal ya ta hawwal fi amalin kai amma ba su a san ka huwalun mutum mai yawan dubara duk inda za a aikin alkhairi sai ka kauce ko ko baka tabbata akan hali guda da safe ka ce eh da madina ka ce a'a da safe ka ce wancan shege ne da madina ka ce ai wali ne saboda duniya galibi 'yan siyasa su suke da wannan ɗabi'a amma ba su kaɗai ba har cikin malamai ana samu an gane ko gaji sha'ir ya ce ɗan siyasa ya duru ma'azzujajati haisu darat wa yalbasu li siyasati alfa lusin ya duru ma'azzujajati haisu darat yana karkata tare da madubi duk inda ya ji domin bai son a ce ba a gan shi ba duk wanda za a yi tare su ce ko makarici ne ko mai gaskiya shi dai a san da su ake yi shi ne ma'azzujajati saboda in wato madubi ya juya baka tafi tare ba kai ba za a ganka ba don haka duk inda maslahar shi take koda da gaske ne ko ba da gaske bane ba ya abin amma ba matsala bane kana tare da mutum da safe a yau dan siyasa sai kuma a ganka tare da wani da marece idan wannan ya bar maslaha ta al'umma sai ga wancan ya kama maslaha ta al'umma to don ka bar wannan ka koma ba laifi bane abinda ake so ya zamanto da gaske kai ban sani ko muna fahimta ba domin an kaga yanzu wannan yana tare da wannan da bari ci an kaga ya canza sai a ce to shi tare da waye ci a shin wancan din wanda yake tare da shi tun farko yana kiyaye maslaha al'umma idan ba maslaha al'umma yake so ba aka samu mai maslaha al'umma shikenan don ka kuma tare da shi ai ba matsala bane kowa yana yin kuskure ya gyara kana tare da wannan yana bin maslaha ta al'umma tunda dan adam ne ya canza sai ka samu wancan yana bin maslaha ta al'umma sai ka koma tare da shi amma in dukkan su babu wanda ke kula da maslaha al'umma kana bin su ne don maslaha kanka to wannan shine abin da ba a yadda da shi ba yace wa yalbasu lis siyasati alfa lubsin riga dubu ke sa ta siyasa in yazo wajen boka yin ce a le Nigeria tan pays laïque kowa ya abin da ga dama yan bori za mu ba ku dama ku yi abin da kuka dama in yazo wajen malamai su ma hiduddi ba to shi wancan malamin kaka shi malami ne wanda yake kaza kaza kaza kaza shi ma ya mai nashi irin bayani in ya zo wajen 'yan kasuwa shi musu irin nasu bayani in ya zo wajen karuwai su ma ya ce za a gyara musu harkarsu shi dai kowa zai gyara mai harkar sai kai ga mulki walai ya zubi Allah Allah ke muna tsari to huwalun kenan zummalun matsoraci rago uwakun an gane ko mai yawan saba ma iyayen shi ko uwak ga akin zummarin ɗin yake nan ba da muzammil ba a'a mimon abba ta zo ba ai zamala ne ba shi ba ne fa'alu kenan duka waɗanda kana iya kiyasi kenan waɗanda misalai ne aka baka duk kalmar da ka samu mai fi'ili sulati kai ma kana iya yi shine hikimar da ya kamata mu gani eh kenan yanzu in ka samu qattalun daga qatalan quddamun mai yawan gabaci kummalun mai yawan cika al'amura ba dole bane sai waɗanda an ka misalai ne aka baka fa'ul shi ma siga ce ta mubalagha fa'ul jafum mai yawan durƙusa daga jasamani da ka cire hurufu ziyada sai gane asalin shi jaruf shine mutum mai yawanci shine jaruf ko ba haka ba wanda in ya kama ci sai ya gaji Mm. ko kuma jaruf shine abu mai yawan wato kwasuwa kamar sharewa ana cewa jarafa turaba kinan ya ya kwashe kasa ko a ce ya share ta kasahahu la rasul ta kasahahu kuma a ce ka mamaye shi yasa akwai ala da ake amfani da ita kamar helo ana ce mata mijrafa hatum mai yawan kakkaryawa daga hatsaman yahtun kakkarya abubuwa kallala yunbazanna fil hutama wuta mai yawan kakkaryawa Allah kai mu tsari damu mai bugun kawo yuka damaga asalin addimaga shine kwakwalwa damaga ya bugi koto yayi dai dai dai dai ko kwakwalwa kenan domin larabawa idan suka fahimci gaba ko wani abu a larabci haka aka ciro shi to ya ana son a yi mai fi'ili sai a kirkira shi mine ne an ra'asu da hausa kai ko to ra'asahu ya bugi kanshi shi kenan to dimag kwakwalwa da magahu ya bugi kwakwalwa ya bugi koton shi ya yi kwanya ta yi ɗaya ɗaya Allah ce bal na ƙazifu bil haƙƙi alal batil fayyadda mahuhu fa'iza huwa zahiq don mu gani shi yasa in baka san ka'idodin ba da an faɗa sai ka koma bincike to yana da kyau ma ka koma binciken tun da don ka gani to almuhimmu dai damu mai bugun kwakwalwa kaga nan tana yiwa saboda wajen yaƙi akwai wanda da ya zo hoto na shiga dibi inda zai bugawa faruk daga faraka ne mai yawan rarrabewa shi yasa kace sayyidina umar al faruk alladhi yufarriqu bayna al haqq wal batil mun gane ko lahus mai yawan lashewa daga lahasani babin shi lahasa yalhasu lahasa sahna ay la'iqahu mun gane ko ya lashi koko ya an ce lahasa shay'a sun kace akhadha ma aliqa bihi kenan bil isba ko mutum ya sa halshe dan sude ko ya talbe kenan awil lisan ko ya amfani da baki daga cikin siyaq na mubalaga akwai tif'al wa tif'ala wa tif'ala nan ya hada siga nawa uku shi yasa sa 15 16 17 tif'al da tif'ala da tif'ala sai fara na farko tikzab mai yawan karyatawa daga kazaba ne ko mai yawan karya tilqam daga laquma ne mai yawan gafta loma dama al-luqma da larabci ake cewa sai malam bahaushe ya ce ga kafin kinnan tayo sai ce loma yasa suke yoyo riwaya musailamatul kazzab da yana shi qur'ani da yaji wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha shi ma sai yana shi ci wallaƙahina ta tahana da mata masu kwaɓa gari ya yi kyau daga taharci wal'ajina ta ajina da masu kwaɓa shi ya yi kyau al'ajini falfari da ta farda da masu rarraba shi kuma daidai a ɗan yi farda-farda an gane ko? ce wallaƙuma ta lukuma allah na rantsuwa da ƙatta waɗanda in sun jinwa suna buga lulu a yi mu'ara da ƙur'ani mai yi nashi ƙur'ani aiki ne bai da kasan ko cikin tambada akwai tambada babba timza mutum mai yawan wasa daga almizah ne tir'aba nan kaga sai kawo ne yanzu wanzani na biyu tif'ala yanzu ya bar tif'al dan mu gani tir'aba mai yawan tsoro daga ru'ub ne til'aba mai yawan wasa daga la'iba ne timsah daga masaha ne mai yawan shafa ba wancan timsah ba na kada kenan tibzara mai yawan shukawa daga bazara ne an gane ko? e tufi ala tana yamanci tunda haka nan ne sai ka kawo shi sai ka sa tili aba ya shi kenan aiki ya sun yi inda ya kawo zanen ko bai kawo shi ba ya manta shi yasa nake ce muku tana yiwa malam lokacin da rubuta wani littafin ya yi gaugawa ko ko tana yiwa ya ɗauki duk abin da zai cira to cikin waɗanda littafan ba a bukata a yi wani ta'aliki ya kan shi ba haka nan bane shi yasa ilimi ko da yaushe ana son abi diddigin al'amura duk yadda zaka ca mutum ya yi kuskure ban cewa ban yi kuskure ba amma kawo inda ni kuskure in saurara in shi an gane ko in kuskure ne yi kuskure ne yi dan adam ne ci so amma cewa baka kuskure kaga ka dauki riga Allah ka sa ko ba haka ba don Allah ne ba ya kuskure la yudhillu rabbi wala yansa kar ka saba kanka wannan girman kai ya an ce kai kuskure yana yiwa kai kuskure ka mi inda nayi kuskure ko ba sai ka je gidan radio da gidan TV ba ka kare ka nuna nayi kuskure sannan ka kira ni ta waya a ka kira ni mu tattauna ko ka turo mini ko mu yi bayani da kai don saboda akwai masu tallar kurakuran mutane to bayan ka je ka gaya mutane ka ce na yi kuskure to me amfanin baka taba ni sai shi kenan yana da kyau musan irin waɗannan abubuwa shi ɗan yana wasa da hankalin mutane Allah kai muna tsari sai fa'ullun ga wata siga nan fa'ullun ba fa'ullun ba ce fa'ullun lamun tana da shadda ko ba haka ba ƙumuddun ga shi nan ƙama da ya ƙamidu ƙumudan alƙamdu shadidul quwa kenan mutum mai tsananin karfi alqawiyyu shadid dama da jin kumuddun kasan ko ba a ce ma akwai karfi ba wannan wuri kasan sai an samu karfi an gane ko shi yasa laraba suka cewa innahu laqamidun qimdudun qamidun qimdudun kenan kato wato na bala'i kenan ko kuma alqamidu shine wanda ya tattaro dukkan abubuwa kuma laraba suna cewa al-aqmad suna duhin babban ƙato abdakham abdakhamul unuq mai babban waya tsawilu ha kuma shi na da tsawo ko ko duk mutumin da da tsawo suna kiran shi al-aqmad mace kuma ana kiran ta qamda'u sannan kuma la'im lalataccen mutum ana kiran shi aqbad abin zargi Allah ya kyauta sai hudubbun da ha'un da dha'un zodiki nan da ba'un kuma mai shadda na fata an fahimci alhuzubbu minar rijal sun kace alqasir mutu wanda yake gajere albatin ko mai katon ciki daga albatun ko kuma adayyiq mutumin da yake wato dayyiq ana iya cewa dayyiq nan wanda yake da kunci adayyiqul khuluq mai kuncin dabi'a bai iya rayuwa tare da kowa aljafi mutumin da yake mai jafa'i alghalir mai kaushi albakhil wanda yake mai ruwa amallan da jin hudubbun wagga kalma ko cikin larabci kasan tana da ko ba ka nan bari to Allah shi muna tsari huruqun mai yawan konawa daga harakan utullun sun kace mai katon ciki utul utullin ba'da zalika zani ko kuma utullun shine mai yawan jan mutane da karhi zuwa ga sabon Allah خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم غضب mai yawan hushi ba a so mutum da saurin hushi an gane ko in ka gane ba mutum yana fusata ka sai ka san yadda za ka yi ba za ku haɗu ba sai a huta ba ka nan bari don akwai wani shi duk abin da ba ka so shi zai yi ba musamman wanda ya san ba yadda za ka yi da shi ta san mai ganin kanshi shi ya isa sai allah shi kera mai ya halitta mai waɗanda za su mai abin da bai su don allah inda wallahi ba ka isa ba yasa zai ga mai kuɗi yana fusatar da mahaifan shi yana wulakantar da su amma sai Allah shi hada shi da matar da kullum sai ta sashi bakin ciki ya kasa gane cewa jarabawa ce da ka kyauta ma iyayenka da sai Allah ya baka mata masu maka ladabi da biyayya amma tun da baka dauki iyayenka komai ba sai Allah shi halicci wanda za ta gana ma azaba kullum ka kashe mata duk kuɗin duniya ga kuma sai ta sama bakin ciki baka tambayar kanka me ka yi ka san abin da kai ma Allah ka koma ka tuba kana ganin kai mai mulki ne kana wulakantar da talakawa da mutane masu kima da daraja sai Allah ya sa a samu ɗan iska cikin gari kullum sai sun yi abinda baka so kuma abinda za ka yi da su wallahi shi Allah ba a cewa ai mai abinda ya kakace baka isa kai ma Allah ba dan Allah cikin halitta shi tuwo ɗai in ya barka da ita ya kare da kai yan Allah bai baka tuwo ba mutuwa za ka yi yan Allah bai baka iska ba mutuwa za ka yi yan Allah bai baka ruwa ba mutuwa za ka yi don haka baka buwaye Allah ba kuma komi iskancinka da mulkinka tuwo shi na asalcin kowa duk duniya ya yi shugaban kasar amurka karfi kuma in shugaban kasar amurka yana so a yi konkur a yi grab kun sa ana grab ko to ya ce sati ɗai ba ruwan shi da shugaban kasar amurka shi ko shugaban kasar amerika in ya isa ce zai yi sati ɗaya ba ruwan shi da tuwo mu gani wani da kai kasa kuma tuwo ko shugaban kasar amerika sai ya neme shi kuma in an kawo gaba garin shi ko ba haka ba sai ya ɗauka tuwo bai- ba zai ba ruwan shi da shi ba zai shiga ba kuma in ma an ɗauka an samu ya abaka sai ya tamna kuma ya an samu ya abaka sai ya haɗi a tuwo shi ne ya yi kwa ƙarfi duk duniya to kai da baka kima tuwo ba za ka cewa ka yi ta da Allah dan adam in ba da rikicinka ba kai da kullum sai ka shiga hannun Allah alal aqalla so daya wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ranka kullun in bacci guda kai sai ya je wajen Allah sai in ya ga dama yake mai duma shi wani wani izgili da kai mu ubangiji ba kamata mu ji tsoron Allah irin karke yi bacci ranka yana can ga hannun Allah in ya ga dama na zai yi bai dawo ka da haka baka buwaye Allah ba dan adam yana da izgili Allah ya kyauta to sai fai'ul daga cikin sigogi na mubalaga saihud an gane ko saihud shine abinda yake da tsananin wato abin nan tsananin zafi an gane ko ya kawo guda biyu akwai saihud kuma gaba duk galibi suna nuna tsananin abu ana cewa wato sahada an gani ko sahadana kuma ana cewa sahida yana da fi'ili biyu kenan akwai sahada akwai sahida shine ishtadda harruhu abinda yayi yayi zafi tsa- kwarai yana ta farfasa kenan ha a mun riga mun wuce ta khudubbun ko khudubbun mun kace mun fade shi gajere mai mai mai mai abin nan mai katun ciki duk an yi bayanin ta sayhud da sayhud shi ko wancan sahada ne mai hababba sai hud kinnan bayan wancan sai hud jam'in shi sayahid shi ne abubuwa masu tsananin zafi an gane ko ko kuma mutumin da yake sayhud aljasim mutumin da da babban jiki samin ko mutumin da yake da kiba an gane ko ko abinda yana da wahala a same shi za ka ji an ce izun saihud kamar daraja ce wadda ba a samun irinta ba a cika samun irinta ba gani ko sannan kuma saihud wani lokaci sahar ne an gane ko duci ana kiran shi saihud wanda za a zo a yi ta bugu a yi ta bugu kaga ya ƙi fashewa kuma yadda sha'ir jahiliya ce ka na tuhin sakhratan yawman liyuhinaha falam yudirha wa auha qarnahu alwa'id alwa'id namijin barewa shine yaje yayi ta kokarin ya ya iske babban dutsi yayi ta bugawa kun san namijin barewa yana da abin ga amma in dutsi ya kai dutsi ai baya ji shi yasa ce mutumin da kuma yake kokarin yin abin da ba zai yiwa ba ko yake keya da shi kana tsihin gaban mai suka ne sakhratan babban dutsi li yuhinaha dan ya sa ta tai rauni yace ina kana tsihin sakhratan yawman li yuhinaha falam yadirha bai cutar da ita ba dan yana wato tunin ta ko abin nan yace wa auha qarnahu alwa'id auha shine wato ya raunana daga alwaha'u wahiya wahayahi shine yayi rauni wan shaqqatis sama'u fahiya yawma idhin wahiya an gane ko to shi yasa jam'in shi sayakhid babban dutsi kenan akwai sayhuj daga sahaja suhujan sahajan kenan sahajatir rihu ishtaddat idan iska ya tashi kenan iska mai tsananin karfi ko kuma abinda ya tashi da karfi kamar iska au habbat hububan da'iman ko ko iskan da yake bugawa dare da rana ana kiran shi sai huci ko abinda yake kwantawa in sun kace sah sahaja shay'a daqqahu ya dake abu wa sahaqahu ko ko ya nike shi wa sahaja rihul arda in an ka ce sahaja arrihul arda qashara qasharatha iskan da yake bugawa har ya sa yanzu ƙasa wannan wadda asama ta kuma ga tana ana ganin ta asalin alqishra shine kwalfa kenan iskan da yake tafiyar da rere sai kaga yanzu ga fako nan ya bayyana ba sani ko mun fahimta ba sai qaidum qaidum fai'ul shine shugaba dama daga kaduma ne wanda ke shiga gaba ko ko qaidum daga kaduma ne wanda ya gabata eh saidumul qaum akbaruhum sinnan wanda fi su shekaru wa qaidum an gane ko babban dutse yana kiran shi qaidum aljabal an gane ko qaidumul jabal kamar saman kololuwar dutse ana kiran ta qaidumul jabal sannan kuma ana cewa qaidumul kulliya a zamanin da kusan kulliya kamar faculty ko wata jami'a haka an ce qaidumul kulliya amidu ha shugabanta to galibi daga qadim ne abinda ya gabata dan galibi shugabanci ana ba wanda ya gaba wanda yake da shekaru da yawa ya san al'umma daga nan aka cira to ta fai'ul qaduma ko kuma qaidum daga qaduma ne mai gabata an gane ko domin manya a ka'ida in wani abu ya zo na al'umma su idan a gani gaba amma a ce daɗi kana gaba in wahala ta zo kuma kai ne ƙarshe bai dace ba je za ku ganin sarakai a da galibi ya ake samun sarki a cikin al'umma ko a samu jagora wanda in matsala ta so shi ake bugawa da shi sai a ga jarumta shi sai a ce to wani kai ne shugaban tun da rago ko an baka aikin banza ne ko baka dan bane ko ko a fahimci mutum yana da tabaiwa cikin al'umma wanda kowa yana da bukatuwa zuwa gare ta wani ne Allah ya bashi kaifin basira da ilimi sai a gane duk matsalar da ta taso in yace ai kaza ana cin nasara sai a ce to kai ne shugaba a ƙaidun muke zance sai huji mun yi bayanin shi iska mai yawan bugawa duk abinda muka rigai muka faɗa ku yi haƙuri tunda ana ɗauka daga bayan sai ku saurara Eh. sai kuma fa'il zummai shine raggo kenan sukait mai yawan kawaici sakata ne sai kuma surrait an gane ko to surrait da shine al'azimul luqam mai yawan kamtan babban luma surɗewa shi kai dama sarata shi ne ya surɗi ya an ce sarata shi ne ya surɗi ko an gane ko babu kataba sarata ya surutu shi ne ya surɗe abu dama da na bahaushe ce an surɗi ashe surɗi wannan daga larabci ce sarata lukma ibtala'aha ya haɗi in komi ya ce ya surɗe ta to wani bai da aikin komi bai iya karatu ba bai sana'a bai komi jiran ɗaya ka aito hito shi doki kwano shi bugi da zaka kuma ya ce mu tsohuwa ta ina in ta aje in kuɗi ya lallaba katon kaddara na daga inda taka ajiya ko tsoho shi gaba da su in ka ci haka zaka rayuwa da sun bushe shi kenan karshe tambadewa zaka yi in kuma ka taba na waɗansu gidan kaso zaka ka halaka Allah kai mu da tsari an gane ko yawwa to don haka dai wannan shi dai ne ya kawo mu sai na ƙarshe fa'ulun ko siga ta fa'ulun da fa'ulun ko ƙaddusun ƙuddusun mai yawan tsarki wanda ya tsarkaka shi sabo cikin hadithi subuhun ƙuddusun rabbul mala'ikati war ruh sabbuhun mai yawan tasbihi an gane ko sabbuhun ko subuhun duka waɗanda siga ne na mubalaga kaga sai da kawo siga ta mubalaga 22 a tsakani da Allah yanzu waɗannan sigogin idan mutum bai yi karatu ba ya za a iya san akwai su tsakani da Allah ta haka ‘yan uwa mu yi mukan mu'adalci mu tsaya mu yi karatu mai kyau mu gane karatu don mu amfana mu amfana Allah ya taimake mu to yanzu dai nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakanta za mu je ɗan hutu na ‘yan mintuttuka kaɗan ko da minti goma haka zai kai goma ya ɗan samu ‘yan mintuttuka sai mu zo sai mu yi darasi na biyu mu ga inda shi kuma zai tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh